نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله إن من أعلى النعيم يناله أهل الجنة في الجنة وأشرفه وأسناه وأرفعه وأبهاه رؤيتهم لربهم جل في علاه وهو النعيم الأعلى والشرف الأسنى والمنة العظمى نعم يا عباد الله إنه شرف علي ومن عزيم وعطاء كريم يمن الله تبارك وتعالى به على أهل الإيمان في الجنة عباد الله إن العباد الله صالحين يرون ربهم جل في علا حقيقة بأبصارهم عيانا تشريفا لهم من مولاهم جل في علا يرونه ويسلم على ويسلم عليهم ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى وهذا في الجنة يا عباد الله ألا ما أعظمها من من هنات وما أجلها من عطاء ونعيم قال رب العزة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون هم وأزواجهم في زلل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وقال رب العزة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وقال جل في العلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نازرة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حق لها أن تنظر أي أن تكون حسنة أي أن تكون حسنة حسنة بهية وهي تنظر إلى الخالق جل في علا وقال رب العزة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل في علا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي ورؤية الله تبارك وتعالى قال الإمام الشافعي رحمه الله ولما حجبت هؤلاء ولما حجبت الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى دل ذلك على أن أهل الإيمان يرونه في الرضا يرونه في الرضا أيها المؤمنون يا عباد الله وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر هذه المنة العظمى والأعدية الكبرى وهي رؤية المؤمنين لربهم جل في علا جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تشويقا للعباد وترغيبا لهم وحثا على الأعمال التي يلانون بها هذه العطية ويشرفون بها المنة جاء عنه عليه الصلاة والسلام دعاء الله جل في علا بنيل هذا الشرف والفوض بهذه المنة جاء في صحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ولا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وجاء أيضا في صحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه, أنه قال أن أناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك أي ترونه تبارك وتعالى رؤية لا تدارون بينكم وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى هل تريد قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيقول تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أيها المؤمنون يا عباد الله وقد ثبت أيضا في الدعاء المعثور من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وأسألك لذة النذر إلى وجهك, إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة وهذا أخرجه الإمام أحمد فيا عباد الله اسأل الله تبارك وتعالى أن تنظروا إلى وجهه الكريم وهذا يا عباد الله إنما غايته بأعمال الصالحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرؤية إليه إنه ولي ذلك وقادر عليه ألا سل وسلم رآكم الله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ahli baitihi wa ashabihi ajma'in bayan haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa gaba daya bayan haka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala kowa ya lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓuya gare shi ya ku ‘yan uwa lalle mafi girman ni'ima wacce ainihin bayin Allahu tabaraka wa ta'ala suke samu mafi daraja mafi ɗaukaka wato shi ne ganin Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da za a bewa bawa wanda ya wuce ya ga Allahu tabaraka wa ta'ala a matsayin ni'ima duk ni'imar da Allahu tabaraka wa ta'ala zai yi wa bawa to ba abin da yafi daɗi ga ainihin shi bawa ɗin kamar wato ganin Allahu tabaraka wa ta'ala to lalle ko shakka babu bayan Allah na ƙware za su ga Allahu tabaraka wa ta'ala duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ganin sa ya ku bayin Allah a wannan rayuwa ta duniya ba a iya ganin Allahu tabaraka wa ta'ala amma gobe alkiyama lallai kowa zai ga Allahu tabaraka wa ta'ala matukar dai mutum ya shiga gidan aljanna malamai suke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala a farfajiyar lahira gurin hisabi ma Allahu tabaraka wa ta'ala zai zo amma wannan ganin ba shine wato ainihin ganin da kowa yake bukata ba Allahu tabaraka wa ta'ala yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu tabaraka wa ta'ala ya zo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tashi alkiyama za a tara mutane na farko da wanda suka biyo baya gabaki daya sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce kowa ya tafi zuwa ga ainihin abin da yake bautatawa sai a kore waɗansu wanda suke bautar wato rana da dan mar'i da duk wani abin bauta kowa ya tafi sai ya zamto wanda za su rage su ne ainihin musulmai da kuma wato ainihin nasara ahlul kitab kenan wato kristoci sai a tambaye su kuwa kuke bautatawa sai su ce muna bautawa Isa dan wato Isa dan Allah ne sai Allahu tabaaraka wataala ce karya kuke yi lalle Allahu tabaaraka wataala bashi da da bashi da mata kuma bashi da da su ma sai a kore su sai ya zamto iya wannan al'umma musulma ce kai za su rage sai Allahu tabaaraka wataala sai ya zo ya ce ni ne ubangijinku a lokacin musulmai sai su ce na'udhu billahi minkum muna neman tsarin Allah ta'ala ya kare mu daga kai ya zaka ce kai ne Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama ba sa ganin su a wannan lokaci sai ya sake bayyanuwa sai ya ce kuna da wata alama da kuke gane Allah naku sai su ce eh akwai siffofi da muke gane shi in ya sake bayyanuwa yana bayyanuwa sai ya ce ni ne Allahnku subhanahu wataala sai kowa yarda sai ya ji lalle wannan fa shine Allahu tabaraka wataala sai Allahu tabaraka wataala ya sa kowa ya fada yi sujada wanda suke riya ko ba sa sallah a duniya yadda ya kamata ko suna yin sallah domin riya sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya kashin su ya zamto kwara ɗaya jal sai Allahu tabaraka wa ta'ala ce kowa yi sujjada su kuma kashin su tun daga wato dunduniya har ƙeye su kashi ɗaya ne kaga kenan ba dama su yi wato anashin sujjada shine faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un ranar da za a yaya ƙauri ma'ana ranar da za a yi tashin hankalin da ba a taɓa yi ba za a ce bayi kowa ya yi sujada amma waɗansu ba za su iya yi ba daga sun yi ƙoƙarin za su yi sujada sai su faɗa akan wato ainihin ƙeyesu to ainihin zuwa kuma da allahu tabaraka wa ta'ala zai a gidan aljanna to wannan shine makura matuƙa kenan na ainihin wato jin daɗi allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa lallai su 'yan aljanna a ranar alƙiyama suna cikin wato shugul suna cikin kai kawo suna cikin annashuwa suna cikin walwala su da ainihin matayensu ko kuma su da irin yasu yasu waɗanda suka shiga ainihin wato gidan aljanna ɗin za su zamto alal ara'iki muttaqi'un za su zamto akan gadaje suna kishin gide saboda ainihin kwanciya da kuma kishin gida ta ainihin jin daɗi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin aljanna ɗin wato za a bar su duk abin da suke bukata duk abin da suka nema Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aminci wannan magana ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ɗan aljanna za su ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai yi magana da su kuma za su ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala amma a gidan duniya annabawa ne kawai Allah tabaraka wa ta'ala wato yake musu wahayi daga cikinsu kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da su amma a gidan duniya babu wani mutum da zai ji maganar Allahu tabaraka wa ta'ala sai dai ya karanta alkur'ani mai girma amma Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai magana da kowa a gidan duniya ba kuma ba wanda zai iya ganin Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan rayuwa din Allahu tabaraka wa ta'ala a wata aya yake cewa wujuhun yawma idhin nadira waɗansu fuskoki a wannan yini za su zamto sun yi kyawu kwarai da gaske za ka ga waɗansu fuskoki sun yi kyan gani ƙwarai daga sai ranar alkiyama ila rabbiha nazira waɗannan fuskoki su ne waɗanda suke za su kalli ubangijinsu hassan albasir yake cewa lalle ya cancanta waɗannan fuskoki su yi kyawu ƙwarai da gaske saboda waɗannan fuskoki sun sami wato ganin allahu tabaraka wa ta'ala lalle shi yasa za su yi kyau ko shakka babu wannan kuwa wato shine ganin mahalicin wato ababen halitta gabaki ɗaya shine subhanahu wa ta'ala wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha su yan aljanna a cikin aljanna duk abin da suke so za su samu duk abin da suke sha'awa akwai a ciki waladaina mazid Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma muna da ƙari malaman tafsiri suke cewa muna da ƙari ana nufin wato akwai ganin Allah tabaraka wa ta'ala shine ƙari akan duk abin da bawa yake bukata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina hasanu ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suka kyautata aiki a gidan duniya alhusna za su shiga aljanna suna da aljanna sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ziyada da kuma wato ainihin ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ƙari dinnan wato ana nufin ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ya zo cikin wato littattafan tafsirai da yawa daga magabata suke cewa wa ziyada dinnan wato ana nufin ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku yi kyawawan ayyuka Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya muku ni'ima ya muku rahama ta yadda za ku ganshi subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa su dangane da ganin ubangijinsu akwai wasu mutane su kuma lamahajubun su waɗannan za a kare su ba za su ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ko shakka babu imamu shafi'i yake cewa lalle ko shakka babu tunda ya zamto za a kange waɗansu wana kafirai kenan ba za su ga Allah tabaraka wata'ala ba saboda mummunan aikinsu to wannan yana gwada cewar su mumine za su ga Allah kenan subhanahu wata'ala kuma ganinsa ɗin ya zamto saboda yardar da ya musu ne subhanahu wata'ala ya ku bayin Allah lalle mumine za su ga Allah tabaraka wata'ala wannan ya zo cikin hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali kamar hadisin da aka rawaito daga anashin jarir dan abdullahi albajali Allah ya ƙara masa da yake cewa wata rana muna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wato wata a sama ya daga kansa ya kalli wata sai wato kuma ranar 14 ga wata ranar da wata kullun haske kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da su shin yake ce da su lalle fa za ku ga ubangijinku kamar inda kuke kallon wannan watan ta yanda idan wata ya fito babu wanda zai ce dan matsa ranar 14 ga wata wata yana tsakiya ba da maka ce wani dan matsa na ga wata a'a kowa zai iya ganin wata a lokaci guda dukkanin mutanen duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle za ku ga ubangijinku fa kamar yadda kuke kallon wannan watan a yanzu ba tare da ainihin turereniya tsakaninku ba babu wata cikowa kowa zai ga Allah tabaraka wata'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in istada'atum an tuglabu alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu ku yi iya bakin gwargwadonku ku samu dama kada wani abu ya rinjaye ku dangane da yin sallah kafin fitowar rana da kuma yin sallah kafin faduwar rana malamai suke cewa wato sallar asuba kenan kai iya bakin gwargwadonka kada wani abu ya hana ka wato samun sallar asuba a lokacinta hakanan kada wani abu ya hana ka samun sallar la'asar akan wato ainihin lokacinta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa yana gwada cewa kenan mafi girman sabab na ainihin ganin Allahu tabaraka wata'ala shine kiyaye salloli na farilla musamman kuma sallar asuba a cikin jam'i da kuma sallar la'asar a cikin jam'i ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abi hurairah ta Allah ya kara masa da yake cewa wasu mutane suka ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shin za mu ga ubangijinmu kuwa ranar alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh za ku ganshi amma shin kuna yin turereniya idan kuna so ku ga wata in ya kai ran sha hudu ga wata din sai suka ce a'a ya rasulullah wata kan idan ya bayyana ran sha hudu ai ba magana turereniya kawai gashi nan a fili sai yake cewa to shin kuna yin turereniya kuma wajen kallon rana idan ya zama to ranar babu wani gajimare babu wani hazo babu wani duhu a sama akwai wanda zai ce dan matsa na kalli rana suka ce a'a ya rasulullah sai yake cewa ai kamar haka ne za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama ba tare da ainihin turereniya ba tare da cewa da na farko da na ƙarshe duka duk wasu muminai duka za su shiga gidan aljanna wannan kuma yawansu ba zai hana wani ya tare wani wajen ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ba ya ku bayin Allah ku kiyaye bisa salloli ku kiyaye bisa kyawun ayyuka ku kiyaye wato ababen da Allahu tabaraka wata'ala ya umarce ku ku aiwatar ku kiyaye abin da Allahu tabaraka wata'ala ya hane ku sai ku sami ni'imar Allahu tabaraka wata'ala ku sami kyauta mafi girma ita ce wato ainihin ganin ganin sa tabaraka wata'ala ya zo cikin wani hadisi kamar yadda Imam Muslim ya fidda wannan hadisi wanda aka rawaito daga Abi Yahya Suhaib dan Sannamin Rumi Sannamin Rumi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yan aljanna suka shiga gidan aljanna sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da su shin kuna son wani abu na ƙara muku bayan fa mu'mine sun shiga gidan aljanna sun yi godiya sun ji daɗi sai Allah ta'ala sai ya ce akwai abin da kuke so na ƙara muku sai su ce ya ubangiji ba ka faranta fuskokinmu sun zamto farare sun yi kyau ba ya ubangiji ba ka samu a gidan aljanna ba ya ubangiji ba ka nisantar da mu daga wato gidan wuta ba sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya yaye ainihin hijabi sai su ga Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa ma u'tu shay'an ahabba ilaihim min nadri ila rabbihim azza wa jal babu abin da ake biyo yan aljanna wanda yafi dadi a cikin zakatansu fiye da wato ainihin su kalli mahalicinsu subhanahu wa ta'ala sa'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya karanta faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a gidan duniya suna da alhusna suna da aljanna wa ziyada da kuma ganin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ya zo a cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan nanatawa shine faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ina roƙanka ka bani jin daɗin kallon fuskarka ya ubangiji ka bani wato ainihin kwaɗayin ƙoƙarin haɗuwa da kai dama ya zo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yake kwaɗayi yake sha'awar gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya haɗu da shi duk wanda bayya so ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma Allah tabaraka wa ta'ala bayya son haɗuwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'a yake cewa ya ubangiji ka azurta ni da jin daɗin kallon fuskarka da kuma kwaɗayi da shauƙi na ainihin haɗuwa da kai ba tare da cutar da kowa ba ba tare da wani abu kuma da zai cutar da ni ba ba tare da wata fitina wacce za ta ɓatar da ni ba ma'ana karan fari ya ubangiji in an tashi alkiyama ka azurta ni da shiga gidan aljanna na kuma ganka subhanahu wata'ala ya ku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya gabata yake cewa idan ka samu dama fa inistada'atun Allah tuglabu idan dai da yanda za ku yi kada wani abu ya rinjaye ku dangane da sallar asuba kuma dangane da sallar la'asar ya ce ku lura da wannan wannan yana gwada maka cewar shine mafi girman sabab karan fari tukunna shine halartar sallar asuba cikin jami'i halartar sallar la'asar a cikin jama'a wannan yana daga cikin mafiya girma na anashin sabuba na ganin Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya wato ya azurta mu da ainihin kallansa subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah kowa ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala kowa ya yi dubi ya yi waige ya ga ina yake da cikas domin ita rayuwa wata aba ce wacce take katsewa ba lokacin da ainihin shi bawa ya shirya ba babu wani mutum da yake mutuwa face ya yi nadamar rayuwarsa ko mutumin kwarai ne sai ya yi nadama ina ma ya ƙara kyakkyawan aiki in mutumin banza ne kuwa sai ya yi nadama ina ma ya canza ya kyautata ayyuka ya ku bayin Allah kowa ya duba kansa kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa Allahu tabaraka wa ta'ala ne mai yafiya ne mai gafara ne matukar kaban laifin da kake ka tuba Allahu tabaraka wa ta'ala yana gogewa ga baki daya yana kuma so kowa ma ya shiga gidan aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukan kuma yan aljanna ne kowa ma zai shiga sai dai in ka ki idan ka bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle zaka shiga gidan aljanna idan aka ce manzan Allah ya ce kaza kai kuma ka ɗauki san zuciyarka kaza ya maka kaza bai maka ba kana ga kaza ƙauyenci ne kaza tilas ne to wannan ka shiga aljanna kenan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda suka mutu cikin ƴan uwa musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya aljanna firdausi ita ce makomar su ya ubangiji mu kuma ka sa mu cika da imani ka kuma kare mu daga azaba cikin kabari ka kuma kare mu daga azabar wuta ka azurta mu da kallonka tabaraka wa ta'ala ya ubangiji muna roƙonka wannan gari ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya wannan ƙasa tamu Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara mata albarka da kuma zaman lafiya duk inda ake tashin hankali garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ya ku bayin Allah ku yawace salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku a cikin littafin sa yake cewa Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukum Allah